والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah maɗaukaki wanda cikin amincewarsa da ikonsa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta litinin yau goma sha tara ne ko? goma sha tara ga watan rabi'in al'awwal shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da talatin da ɗaya ga watan agusta shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talib da ke nan gandun bai cikin garin azar jihar bauchi darasin da muke a rana irin ta yau cikin littafin ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah adda wa dawa muna roƙon Allah ya mana muwafaka cikin fasali muke wanda ya ce alma'asi tudai'ul abda amama nafsihi muna tattaunawa yadda sako yakan sa wato mutum shi a karan kansa ma ya zamanto mai rauni zuciyarsa ma da gabansa su yi rauni yadda ba za su iya agaza masa wajen bin Allah ba saboda sai riga sun ci jikin sun yi illa a gaban sun yi illa a zuciyar ko yana so ransa yana so ya aikata wani abin kirki to wannan takunkumin da saɓon ya yi ya raunana zuciyar ya raunana gaban ba za su iya aikatawa ba ana kaiwa irin wannan matsayi Allah ya tsare mu wato ya nuna yadda zuciya take zamanto a dalilin sako tana yin tsatsa sai ya kwatanta shi da kaman takobi ko takobi wanda ya tsatsa kubensa da aka sanya shi a ciki shi ma ya tsatsa kuma lokacin da abokan gaba suka hayayyako mutum ya kama takobin yana so ya ja ashe tsatsa ta manne shi ta yi gluin ɗinsa takobinsa yake fita to kamar haka nan ne a lokacin da shaidan ya kawo hari ga mutum ko lokacin da bawa yake da matukan bukatan ya ga ya bi Allah to sai ya yunkura ya bi Allah din amma bai saba ba dan haka ba zai yi ba ko wasu suna so yayi sai ka sayi saboda waccan illar da ta faru a baya shine kawo wannan kwatancin yace wa kadhalika nafs haka nan shi kansa ran mutum din fa innaha tukhbitu bi shahawati wal ma'asi tana tana kazantuwa da bin sha'awa tana kazantuwa da sako da bawa yake yi wa tad'ufu ani an-nafs al-mutma'inna kuma sai ya zamanto shi sako din ya raunana ko da ai zukata sun kasu kashi nawa ko ce rayuka ai kashi uku ne ko akwai nafsul mutma'inna akwai nafsul lawama akwai nafsu al'amaratu bisu'i su uku ko to kaga nafsul mutma'inna ai ita ce wadda ta nutsu take bin Allah to ko ita ce idan har sako ya mata katutu ya kewaye ta ya kewaye ta shay'an fa shay'an da sannu sannu sannu sannu to yakan raunana ta bai lalata ta gaba ɗaya ba tana nan tana bin Allah din amma zai san ya ta tayi rauni a wasu wajajen sai ta kasa yunkurawa zuwa ga abin da ake so ko da nafsul mutma'inna ne shine nan abin da ake nufi wa tad'ufu ani an nafsul mutma'inna wato sai raunanar hatta rai al mutma'inna ma wa in kanat al ammaratu in ku hadda maran al ammaratu bisu'i ne kuma sako ya sake zuwa kanta to taqwa sai ta ƙara ƙarfi wa ta ta'assadu sai ta jajirce jajircewa irin na zaki ta ta'assad sai ta zamanta wato kal asadi kenan wa kullama qawiyat hadhihi da'ufat tilka dan haka duk lokacin da nafsul ammara ai suna ta dama wannan biyun suna tare da mutum ai akwai nafsul ammara akwai nafsul mutma'inna janibi biyu suke wannan tana umartansa da alheri wannan kuma tana jansa zuwa ga sharri to wadda ta yi ƙarfi ita take mamaye jikin mutum ai shine abin da ita imratul aziz ta ambata innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi to kaga kenan idan saban yana talalaba yana talalaba kuma ana yarda ana aikatawa ana aikatawa to in nafsul amara din nan ta karfafa sai ta zanta yi karfi shine wata ta'assada to duk lokacin da ta yi karfi kuma kaga nafsul mutma'inna ita kuma za ta yi karfi yanzu an an ci ta da galaba sai zamanto shi'urin da yake da shi na ya aikata aikin alheri kullum yana mutuwa yana mutuwa yana mutuwa ƙoƙarinsa na son yin abin kirki kullum yana mutuwa yana mutuwa a zuciyarsa nesantan ababen da Allah yake so sai zamanto yana ƙaruwa a gare shi saboda wancan janibin ne yanzu ya ƙarfi abubuwan banza kuma sai su zamanto suna ta sha'awa yana ta sha'awarsu yana ta sha'awarsu yana bibiya kullama qawiyat hadhihi da'afat tilka duk lokacin da wannan tayi karfi to waccan za ta yi rauni in nafsu mutma'inna ne tayi karfi to ammara za ta yi rauni in kuma ammara ce tayi karfi to mutma'inna za ta yi rauni fa yabqa al-hukm wa tasarrufu lil ammara kenan sai zamanto hukunci a jikin wannan mutum da tasarrufi a jujjuya shi yadda aka ga dama yanzu za ta zama tolle nafsul ammarati lisu'i ne nafsul mutma'inna yanzu ba ta da bakin fada ba tasirin da za ta yi in ta yi umarnin ma ba za a yadda ba daga zuciyar ta so ma nuna cewa aikin kirkin nan sai a kore sai an mara sai ta dinga nuna cewa ka gani fa abin da za a samu wacan ai za a samu kaza ba ga su wani sun samu kaza ba shikenan sai ya rabu da nan sai shi ma ya kutsa to haka lamarin yake wa rubama matat nafsuhu al-mutma'inna موتا لا يرجى لا يرتجى معه حياة ta iya yiwa idan haka ya ci gaba matat nafsuhul mutma'inna sai ka ga wannan ran nasa al mutma'inna mai masa umarni na ayyukan da za su kai shi aljanna sai zanta mutu mautan mutuwa kuma la yurtaja ma'ahu haya wanda ba a fatan za ta daɗa rayuwa ta gama mutuwa yanzu shi shaidan ya samu saitarwa a kansa kenan fa hadha mayyitun fi dunya to irin wannan da zuciyarsa da za ta masa umarni mai kyau ya zan yanzu ta mutu don haka ba a umartansa da kyau shi a zuciyarsa in an umarce shi ma ba zai karba ba aikin banzan kuma shine zuciyarsa za ta ce masa yayi kuma shi yake sha'awa shi yake kira akai to duk wanda ya haka ya samu kansa a haka yanzu ya mutu mutuwar da ba a tsammanin cewa zuciyar za ta rayu fa haza mayitun fi duniya ya zan matacce a nan duniya dan bai san manufa na halittarsa ba bai yi zaɓi mai kyau ba mayitun fil barzakhi in ya je shi a barzahu ma ba zai yi rayuwa mai daɗi ba ghairu hayyin fil akhirah kuma ba rayayye ne a lahira ba hayatan yan tafi'u biha rayuwar da zai amfana da ita sai dai rayuwa mai wahala ko la yamutu fiha wa la yahya su ba rayayyu ba su ba matattu ba su ba su mutu ba dan ba mutuwa kuma ba su rayu ba dan ba ta da dadi domin bin Allah anan ne ake samun rayuwa mai kyau من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة to kaga wanda bai bi Allah ba ya zaman to zuciyarsa kawai tana masa umarni da ashe ne kuma yake bi to wannan ya mutu a nan duniya kuma a barzahu ma in yaje ya mutu domin ba zai samu tarba mai kyau daga nakir munkar da nakir ba za su masa tambaya ya kasa amsawa da haka yin sai a yi ta dukansa sai a buɗe masa ƙofofi na wahala kaga nan ma a mace yake mutuwa ta ma'ana balle kuma idan an tashi alkiyama bal hayatuhu hayatun yudraku bihal alama faqat rayuwarsa rayuwa ce da zai riski raɗaɗi kawai a cikinta nan duniya babu annashuwa babu nishaɗi ko da ku ana ga yana da matsayi ko da ana ga yana da dukiya ko da ana ga yana da wasu abubuwa daga cikin ni'imomin duniya amma rayuwa sai ta zamanto babu albarka a cikinta babu nishaɗi a cikinta babu walwala balle kuma a barzahu inda nan kuma ba shi da katabus balle kuma a kiyama wanda ita ce amarhu wa adaha wal maqsud ibn al-qayyim yace abinda ake nufi da waɗannan bayanai anna al-abda idza waqa'a fi shiddatin bawa dan lokacin da ya fada cikin wani tsanani aw kurbatin ko ya fada cikin wata wahala aw baliyatin ko ya fada cikin wata jarrabawa khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu zuciyarsa da harcansa da gabansa sai su ha'ince shi a lokacin amma huwa anfa'u shay'in lahu gabaran abin da shi zai fi masa amfani idan mutum ya fada cikin tsanani ko ya fada cikin wahala ko ya fada cikin jarabawa wani abu ne zai amfanar da shi a lokacin na'am mewa kusantar Allah kusantar Allah ta yaya ta yaya mutum idan ya fada cikin tsanani ko ya fada cikin wata wahala ko ya fada cikin wata jarrabawa me wani abu ne a lokacin zai riga ya zama to shi ya fi masa amfani at-tawakkulu hakuri at-tawakkulu ala Allah at-tawakkul mai da al'amari zuwa ga Allah Allah bai jera mana abubuwa na jarrabawa ba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيجمع وبشر الصابرين ونسب يباسو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنا كنا سنة توكل اسم إذا الأمر نزوى الله to kaga wanda ya zamanto sako ya masa katutu baya yin irin wannan a lokacin da ya fada cikin wahala lokacin da ya fada cikin tsanani maimakon ya kira Allah ya dogara ga Allah shi fa yanzu ya shiga akunsa shi yasa sai kaga kafiri idan musiba ta duniya ta same sai je kawai rataye kansa rayuwar ma shi ba ta da amfani saboda ai kafirci shine kololuwan laifi to haka sauran laifuffuka ma da mutum yake ta'ammuli da shi gwargwadon bin Allah gwargwadon irin tawakkalin da mutum zai samu shi yasa can Allah ta'ala ya ambata karshen ita wannan aya da muka ambata ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sune shiryayyu to don haka kaga ashe lokacin da mutum ya fada cikin musiba a lokacin yana matukan bukatar zuciyarsa ta taimake shi ta riki hakuri gabansa su taimake shi yadda ba za su yi wani abu wanda ya saba wa shari'a ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man شق الجيوب من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية wanda idan musiba ta same shi ko mutuwa aka yi ko abin da ya kamata sai ya dinga marin fuskarsa yana yayyaga tufafinsa irin yadda suke a zamanin jahiliya wada abi da'awatil jahiliya yana kururuwa irin ta jahiliya wayyo sun shiga uku wayyo ya tambule bule da waye annabi ce to wannan baya tare da mu ai ba ya kafirta ba baya tare da mutanen kirki ba yadda za a yi mutum ya irin wannan sai in dama baya kan istikama amma mutumin da yake kan istikama yana kokarin bin Allah bai zai lai ta'ala lokacin da musiba ta zo masa to Allah zai bashi yadda zai iya tarbatta shi yasa annabi ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika illa li ahadin lil mu'min to wannan shine khulasa na maganan cewa duk lokacin mutum ya fada cikin tsanani ya fada cikin wahala ya fada cikin jarabawa a lokacin zuciyarsa da harcansa da gaban sai su haƙince shi shine abin da ake nufi haƙince maimakon zuciyarsa ta riƙe haƙuri ba za ta karɓa ba ita maimakon harcansa ya yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibati hadha wa khlifni khairan minha yanzu ihu zai dinga yi ya shiga uku yayi kaza harcan ba zai da'a ga Allah ba gabansa ma ba za su yi da'a ga Allah ba sai ga wani ya fada cikin bokaye wani sai ya kaza kai wani ma sai ya race kansa kamar yadda na ambata saboda yanzu shi bala'i da musiba sun same shi a duniya to kaga yana da tsananin bukatan gabansa da zuciyarsa da harcensa su taimake shi a lokacin sai su ha'ince shi ba za su ba shi taimakon ba me yasa suka ki ba shi taimako sun saba da sabo in suka saba da sabo to ba za su samu istiqama ba fala yanjadibu qalbuhu litawakkuli ala Allah ta'ala don haka zuciyarsa ba za ta ciru ba za ta jayu litawakkuli ala Allah ta'ala ta dogara ga Allah madaukaki a irin wannan lokaci mai tsanani ba wal inabati ilayhi ba za ta koma zuwa ga Allah ba a maida al'amari gare shi wal jam'iyyati alaihi ba za ta tattaru zuwa ga Allah ta ɗamfara gare shi kamar yadda mu'minu ali fir'auna yace wa fawidu amri ila Allah ni kan lamari na na mika shi ga Allah duk abinda Allah ya shine daidai in kun daidaita ni ma haka Allah ya zaba mun na yadda shine daidai in kuma kubutar da ni Allah yayi ikon sa ne da hikimarsa to kaga wannan tafwidul amr tafwidul umur ila Allah yake to a wannan yanayi zuciyarsa ba za ta taimaka masa akan haka ba wa tadarru'i ko ya kankantar da kai ga Allah والتظلل ya kankantar da kai shi ma wal inkisar bayna yadayhi ya madaidaice gaba ga ubangiji subhanahu wataala to zuciyar tasa da harcansa da gabansa ba za su taimake shi akan haka ba wala yudawi'uhu lisanuhu li dhikrihi don haka harcansa ba zai masa biyayya wajen ambaton Allah ba sai ambaci wannan Allah ba zai ambaci Allah ba sai ambaci wannan Allah ko wanda in ya faɗa musiba ma shehu zai kira ko ko ba haka bane sai kira shehu kaga ya daldan saboda haka gaban nasu suka saba wa in zakarahu bi lisanihi kuma koda an samu yanayi har ma ya ambaci Allah din a zuciya aya da harcansa lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi to wannan ambaton da yayi bai hada zuciyarsa da harcen nasa ba. Wato harcen yana faɗan wani abu daban zuciyar kuma tana tunanin wani abu daban. I? Harcen yana faɗan Allah zuciyar kuma tana ƙudurta wani Allah. Fayan habisul kalbu alal lisan sai ya zamanto zuciyar yanzu ta tsaru a kayan harce kaɗai, bi haithu yu'athiru dhikru gwargwadon yadda ambaton Allahn da yake ne kawai zai tasiri saboda za a ci, amma baya zuciya. Wala yan habisul kalbu wal lisanu alal mazkuri, amma da zuciyar tasa da harcen nasa ba su tsaru alal mazkuri akan wanda aka ambata din ba, waye wanda aka ambata? Allah shi ne almazkur wato kaga nan wajen tamkar ibn al-qayyim yana ambatan anwa'uz zikr wasu wajaje yayi bayanai imam al-ghazali rahimahullah su ma sun akan irin wannan nau'o'i na zikiri ambaton Allah malamai suna kasafta shi kashi uku akwai wanda yake zikirul lisan akwai wanda yake zikirul qalbi akwai zikirul ruh kowanne martabarsa daban zikirul lisan shine harce kawai dinga ambatawa misali yana cewa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ya ida sallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma yana kallon wani kuma yana dan dariya ma kuma ya zuba idanu a wani abu ma yana ta kallon wani abu abin da wani yake yi duk lokacin da ka zuba ido ke kallon abin da wani to zuciyarka ta tafi tana lissafa wani abu ba concentration ballanta na wani za ga ma ya rike cirbinsa kawai yana jani haka yana har dariya ma wani yake yi wasu suna zance fa yana rike cirbi yana ja kuma ma yana dariya kai kunnansa kenan akan wannan yake amma bakin nasa yana subhanallah subhanallah da to irin wannan shine kawai zikirul lisan gafilin zikiri wanda bai da wani tasiri ya ambata ne akan harcensa amma bai je zuciyar ba in Allah ya ga dama sai ya bashi lada akan abin da ya faɗa amma dai ba haka ake son zikirin ba to kaga wanda aka yi kuma zikrul qalbi wanda zuciya ta yi shi kuma yafi wannan zikrul qalb shine wanda za a hada zuciyar bawa tana hade da abin da harcensa yake faɗa yana subhanallah kuma yana ganin girman Allah ɗan kuma ya san me yake faɗa wataƙila irin wannan yanayin saboda ambaton Allah da yake ko yana kirari a Ubangiji kirarin da yake ma Allah sai sa shi ya kuka ko kaga wani in yana karatun alkur'ani saboda ma'anar da yake ji na karatun alkur'ani din da abubuwan da yake ambatawa na kalamin Allah sai ya dinga zubar da hawaye to wannan zikirin kalbi kenan to amma akwai martabar da ta wuce wannan shine zikirin ruh wanda mutum da ruhinsa yake ambaton ubangijin bakinsa yana faɗa bai tsaya zuciyarsa ba ta tsaya wai jin abin da yake faɗa har yana burge shi har ma shi ne zai sa shi ya kuka ba a'a ya kai matsayin da yanzu ambaton ubangijin da yake shi'urin da yake ji a jikinsa na azama da jalala na ubangiji ne yake ji a cikin zuciyarsa na girmama ubangiji ba ma lafazin da yake faɗa ne kawai ya tsaya a kansa ba to ba ko ake kaiwa wannan martaba ban yana ambaton Allah wannan shine wanda zaka ji an ce maka magabata sai ka ji a tarihin su ana ambatawa cikin magabata na manta wanne ne abin nan cikin tabi'ai da yake ziyara a khalifa Sulaiman ibn Abdul Malik kuma sai abin nan ya same shi a jinya ta same shi a kansa ta shiga kafarsa aka zo za a yanke kafar tasa za a bashi muskir abin da zai sha da zai kade masa hankali na maye sai ce a'a ni ba zan nemi taimakon Allah akan abin magani da abin nan da abin da yake muskir ba to ai ko sai an yanke kafa in ba a bari ba zai ci gaba da ci ne ya shiga jikinka ya kawo ajali amma a datse shi tun a yanzu ta wurin saman idan sawu a yanke shikenan sai ce ku bari in na shiga sallah ya shiga sallah sai da dare yana sallah so kama kafa yana sujudarsa saboda yana dogo sujuda sai kama kafa suka yanke shi su ma yayi sai dai farka kawai gan shi ya farfado bai san lokacin suka yanke ba amma ya tasa shi ya suma to kaga wannan shu'uri ke yanda suke kaiwa yanda Hassan shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka harbe shi da kibiya annabi ya sanya su gadi da shi da Ammar ibn Yasir suna karba karba wani daga cikin kafirai ya lallabo saboda an kama matarsa a matsayin baiwa ya lallabo ya ce shi sai ya kashe wani a cikin musulmi ya hango shi shi yana tsaye yana sallah ya harbe shi da kibiya a jikinsa sai da ammar ya tashi ya ce a duk jikinka gashi yana miki jini yana zuba ya ce wannan ya harbe ni me yasa baka ambata min na farka a bacci na mu kama shi ba mu san yadda zamu yi sai ce wallahi wata sura in ke karantawa ba na son barinta to kaga ai wannan sun kai wannan kenan wato zikirin da suke karatun alkur'anin da yake suna yin sa ne a irin wannan martaba ta zikirin ruwa shi'urin da suke ji na jalalar ubangiji ne da azamarsa da buwayarsa ya ɗaukakarsa abin bai tsaya kawai a iya abin da bakinsu yake faɗa ba tasirin ya yi yawa wannan shi ne ake kewa matsayi na murakaba ke in ke matsayi na murakaba ya ce bal in zakara irin waɗannan waɗanda harcensu bai haɗu da zuciyarsu ba su ne in zakara in ya ambaci Allah ba auda'a ko ya kira Allah zakara bi kalbin layin sahin gafilin zai ambaci Allah ne da zuciya layin mai wargi sahin rabkanan abin nan mai rabkanuwa mai mantuwa ghafilin wacce take rabkananniya zuciya mai wargi mai yawan mantuwa mai yawan gafala shi ne irin kwatancen da muka yi a baya yana ambaton Allah bai ma san ya ambaci Allah ba ko ya karatu da kansa a sallah amma in ya yi da sallar bai san me ya karanta ba ko a tambaye shi mai limamin sai karanta bai san ma wace sura yayi ba to kaga wannan wannan martaba kenan an ambaci Allah harcen bai daidaita da zuciyar ba zuciyar tana wani gu daban harcen yana yin wani abu daban walau arada min jawarihi an tu'inuhu bi ta'atin irin wannan da zai nemi gabansa su taimaka masa wajen biyayya ga Allah tadfa'u anhu biyayyar da za ta bashi kariya lam tanqad lahu gaban nasa ba za su jayu su bi shi ba wa lam tudawi'u ba za su masa da'a ba wa hadha kulluhu athara dhunubi wal ma'asi irin wannan duka tasiri ne na zunubai da sako yake wa bawa zunubi da sako ne yake jawowa irin wannan sifa a mutum da mutum zai kakkada zunubai da sako bi izinin Allah ta'ala to zaka ga irin wannan din ya takaita gare shi ba zai dinga aikatawa ba amma idan har mutum ya zama to yana ambaton Allah yana ambaton Allah yana ambaton Allah amma zuciyarsa tana wani waje daban to tasirin sako ne yake masa yake masa yake masa barna shi ne ke masa barna. Yanzu mota da injin ɗinta yake mai kyau sabo, fil! Ta cacciya ana mata juye kan lokaci, tas take, dirinta ma ba za ka ji sosai ba ko? Wanda kuma ta samu wahala fa, balle wanda injin ɗin kuma ya san matsala. an kunce can can yana so a daure shi ba a daure ba wancan yana so a canja spare part ba a yi ba wani gefen ya dan ya ya dan yi tsatsa tsatsa wani waje maimakon a saka wannan sai aka saka leda da wani roba aka daddaure aka hada tsakanin injin din zai tafi lafiya sai ka ga yana ta tari ya dinga matsala ya dinga kaza ya ba zai tafi sumul ba to zuciyar ma fa kamar haka take bin Allah shine yake tsarkake ta tas ta kyau ita ku annabi ya ce ita ce ginshiki tana yin kyau to gabbai ma shikenan duk matsalan a jikinta ne matsala a jikin zuciya yake duk matsalar dan adam a zuciya take idan zuciyarsa ta kyautata to gabbansa za su yi biyayya in zuciyarsa bata kyautata ba to gabbansa za su rika aikata abin da suke so saboda ta ce yi can sai su bi dan bata kyau ba to ba za ta umarni mai kyau ba Allah ka gyara mana zukata. Wa hadha kulluhu atharu dhunubi wal ma'asi. Yace wannan dukkansa tasiri ne na zanubai da sako. Kamar lahu jundun yadfa'una anhu al'ada, kamar wanda yake da runduna ne da suke kare masa abokan gaba. Za su kore masa abokan gaba. Fa ahmala jundahu amma sai wato yayi watsi da rundunar tasa a hamala ya yi watsi da su bai kula da su ba wa bayya'ahum ya tozartar da su wa abu'afahum ya raunana su runduna ce baya ba su abinci wadatacce baya ba su kayan fada mai kyau duk abubuwan da za a yi na training riyaba baya shajja'a su a kayi wa aba'afahum ya raunana su wa qata'a akhbarahum ya katse labaran ma da za su samu ba information kawai suna tsaye ba san ta ina abokan gaba za su zo ba sun shanta ke ba wani bayani babu is kaman dai sojojin Najeriya a Sambisa ba in cikakken information an katse musu da gangan ba za babu enforcement yadda ya kamata babu renumeration mai kyau in suna bukatan kaza ba za a kawo ba sojoji kuma ga suna ta waya gashi sun fafari yan ta'adda amma suna neman a zo musu da helicopter a kawo musu makamai makaman sun karu da out of ammunition general ne na soja yana tsaye wallahi yana ta yin air radio message nan amma ba a kai musu ba kuma sun dauki kansu sun watsa wa duniya ba kyakkyawan biya ba a kula ku ba in mutum ya mutu benefits ɗinsa ya gagara fita a bar iyalansa su sha wahala to kamar mutum ne yana da irin wannan irin yana da sojoji kuma yana so su kare shi kuma gashi abin nan ya ya ya ya ya yi watsi da lamarinsu ya yi watsi da su ya tozartar da su ya raunana su ya katse duk labarai da za su iya samu don su shirya thumma arada minhum inda hujumil aduwi alaihi sannan kuma yake so inda hujumil aduwi alaihi lokacin da abokan gaba suka kawo masa hari wai yana so daga gare su an yastafrigu wus'ahum wai su zuba iya kokarin su fi dafi anhu dan su bashi kariya bi gairi quwwatin kuma ba su da karfi ba kayan fada ba mukamai babu labarai bai san ta ina abokan gaban suka zo ba kawai an ce ga sunan sun dun faro ba san ta wannan direction ba ba abin da za su ayi su leko su ga ga su can suna zuwa in sun zo din ma ba makaman da za su abin nan fuskance su kuma dama jikinsu yayi launi ba abinci an basu cikin yunwa ba tanadi kuma yana so a kare shi zai yiwu to kamar haka ne mutum bai gyara gabansa ba ba su ƙarfafu ba ba su yi kyau ba kuma a lokacin da yake da tsananin bukata kuma a lokacin wai yake son gaban su taimaka masa ba za su taimaka masa ba haza mala yace wannan kenan wa thamma amrun kai akwai ma wani abu daban akhwafu min zalik wanda yafi wannan tsoratarwa wa adha minhu wa amaru shine yafi tsanani kuma shi yafi daci wa huwa an yakhunuhu qalbuhu wa lisanuhu inda al-ihtidar wa intikali ila Allah ba ma wajen da'a a duniya yana da rai ba a'a abin da ya fi tsoratarwa shi ne zuciyar tasa da harcen nasa ya kunuhu su ha'ince shi inda al'ihtidari lokacin da mutuwa ta zo masa wal intiqali ila Allah lokacin da zai ciru zuwa ga Allah saboda abin da gaba ta saba fa shi take faruba ma ta'azzara alaihi nutqu bi shahada in har mutum ya saba da sabo ya saba da sabo baya bin Allah to rubama ta'azzara alaihi nutqu bi shahada ta iya yiwa furuci da kalmar shahada ma sai ta zanta wahala a gare shi lokacin da yazo mutuwa saboda bai saba ta ba kama shahadan nasu kathiran min almuhtabarina kamar yadda mutane da yawa suka suka shaida da yawa daga cikin waɗanda mutuwa ta zo musu asabahum zalika irin wannan musibar ta same su inji ibn al-qayyim al-jawziyya hatta kila li ba'dihim yace akwai wani da yazo mutuwa aka ce masa qul la ilaha illa allah haka ma aka gaya masa kun san ya halatta a ce maka qul la ilaha illa allah ba wai kawai ai ta fadan ta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah to za a iya cewa ka ce la ilaha illa allah to da aka ce masa ka ce la ilaha illa allah yazo mutuwa fa kana sai ce ah ah la astati'u an aqulaha ni shi kawai yake yi yana cewa ba zan iya faɗanta ba yana faɗan haka yana cewa ba zai iya faɗanta ba an fa ce ya ce la ilaha illallah amma ya iya faɗan wannan magana ya ce ba zai iya faɗanta ba wannan iya iya faɗa amma la ilaha illallah ne sai ta ta'azzar ba zai iya faɗa ba kuma ya iya cewa ba zai iya faɗa ba ai wanda a kalami da sai a ce wanda sai iya cewa ba zai iya faɗanta ba ai da zai iya cewa kuma la ilaha illallah ko to amma wancan din aka hana shi faɗa gaban harcen bai bashi taimako a kai ba saboda bai ɗabi'antu ba Allah bai ɗora shi akan wannan layin ba ba kome yake jawa ba sabo yace la astadiu an aqulaha wa qila li akhar an faɗa ma wani kuma kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illa faƙala sai ke cewa sha roh galaktuk shi kuma wannan ce ɗan cace ne ɗan dara dara yake ya saba da tara shataranji la'ibu shataranji ne haka a wani waje aka faɗa ya saba da kati ana buga kati ana buga dara lokacin da ya zo mutuwa da aka ce ka ce la ila ila sai ke cewa sha ruh galaktuk wai sha ruh na rinjaye ka eh wato wanzu shine ka da shi shi ya dauki duzu ko eh ya ka da shi ko shi ya dauki caka yana cewa sha ruh ghalabtu thumma qada to abin da ya saba kenan eh in mutum ya saba da wakar inda da ita zai cika abin da mutum ya saba da shi da shi zai cika wakila da akhar wani kuma aka ce masa qul la ilaha illallah aka ce masa kace la ilaha illallah fa qala sai yace ya ruba qa'ilatin yawman wa qad ta'ibat kayfa at-tariqu ila hammam min jabi to wanne ko wahalar fada to wannan ne ya saba fada ويا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي wai wani mutum ne aka ba da labarinsa wata mata ta fito kyakkyawar mata za ta je ta wani guda ake ce hammamu min jabi wajen wanka ne hammamu ana ce wa wajen hammamu min jabi a cikin birni ba ta saba fita bai ta wala Allah wani abu ne zai kai ta wajen sai ta bata a hanya da ta bata a hanya sai ta ga wani mutum a bakin kofar gidansa sai ta ce aina tariqu ila hammami min jabi ina ne hanyar hammami min jabi ne sai ce aikin zo shikenan sai ta murna sai ya ja ta cikin gidansa shi kuma da mugun nufi ta ba sha'awa ne da ya shiga da ita cikin gidansa sai ta fahimci cewa wannan mutumin ha'inta ta yi shi kenan sai ta yi dabara ita ma sai ta ha'ince shi ha'inci mai kyau sai ta ji daɗi ta ce a ai dama ina ta neman ka na zo ne dama in neme ka kaza da kaza da kaza da kaza ta masa farfar farfar sosai ya ji daɗi shi ma sai amma sai ta ciri warwaranta guda ɗaya mai tsada ne sai ta bashi ta ce amma wannan kafin mu shiga hidimomin mu ai sai ka je ka samo mana abinci mai daɗi da ƴaƴan itace da waye je ka sai da wannan warwara sai ta ciri warwar ta bashi yana ta murna da lokacin da ya shiga gida kulle gidan yayi da kwano amma yanzu tunda ta aike shi ya je abin nan kuma ya ga far far far far ashe zan ne ta tadda mu je shikenan ya bude gida ya kama hanya ya tafi kasuwa yana fita ita kuma sai ta fice da ya dawo sai ya rasa inda take ya nema ya neme ta ya rasa kuma sai Allah ya jarrabe shi da tsananin santa shine sai ya dinga yawo cikin gari yana cewa ya ruba qa'ilatin yawman wa qad ta'ibat kayfa tariqu ila hammami min jabi ya zaman to mashghufun wai ya wannan wata rana ta ce wa qad ta'ibat kuma ta riga ta gaji saboda ta yi yawo ta bata sai ta ce kai faɗar ku ila hammami min jabi bawan Allah ina ne hanyar da za ta kai na hammami min jabi to sai yake yawan faɗan wannan yana ci kamar yana cigiyar ta kenan to shine wata wata kuyanga ita kuma lokacin da ta ji shi yana yawa yana sai ta ce halla ja'alta sari'an idh zafarta biha hirzan ala dari aw quflan ala albabi ita kuma sai ta kiya masa haka ta ce to don me ya saka lokacin da har ka sami dama a kanta baka yi hanzari ka sa gadi a kofar gidan da za ka fita ko kuma ka sace sa kwaɗan da ka sa na farko ai da yanzu bata kubce ba to shi dai zamanto mashgufin to shine lokacin da ya zo zai mutu yan uwansa har sun zo suna nema su raba shi da wannan tunanin amma abin ya gagara ya zama kamar majnun laila ko ibn al-mulawwah sai ya zama kaman wannan shi ma ya zama shugofin to lokacin da ya zo zai cika shi ne ake ce masa kul la ilaha illallah shi ne yake ambatan wannan ya roba ka'ilatin yawman wa qad ta'ibat kaifa tariqu ila hammami min jabi sai cika da ita to ita ya saba faɗa thumma qada wa qila li akhar akwai wani da aka ce masa kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fa ja'ala yahdi bil ghina sai ya dora raira wata waka ya kula yana cewa tatina tantana haka dai ibn al-qayyim ya rubuta wakar kenan hatta ma ta har ya mutu yana rairata to kaga idan mutum ya saba ta'ammuli da abu to hakan nan ne zai tafi wakila li akhar zalik wani kuma an gaya masa shi ma haka faƙala sai ya ce ma yan fa'uni ma ta ƙol ya ce shi fa abin da kuke faɗa ba zai amfanar da shi ba shi da kansa ya faɗa ya ce walam ad'u ma'asiyatan illa rakibta hani yau ban taɓa ganin saƙo ba sai da na aikata sun mata walam ya kulha kuma ya mutu bai faɗa ba wakila li akhar zalika wani an faɗa masa haka faƙala sai ya ce wa ma yughni anni me la ilaha illallah za ta amfanar da shi wa ma a arifu an ni sallaitu lillahi salatan ni ko ban taɓa sanin na yi sallah domin Allah ba ban taɓa yin sallah ga Allah ba walam ya kulha bai faɗe ta ba a shekul arifi malami ne yana nan yake ba da labari cikin kisas alwaka'iyya wanda suka faru wani mai wankan gawa ne a wani masallaci a riyadh ana ce da shi jami'ar wajahi to mai wankan gawa ne an kawo masa wani matashi zai wanke shi bayan da aka kawo matashin kafin ya je shi a kikkin sa'ai wane ne wane da ya zo da ya bude shi sai ga fuskarsa ta koma yadda ka san gawayi ya ce fuskarsa ta zama kaman gawayi abin sai ta da masa hankali sai ya rufe shi sai ya zo shi waje ya ce ina waliyan gawan nan sai aka ce ga babansa can a tsaye sai ya je ya ce sai ya ga wani mutum yana tsaye yana ta bunka sigari yana shan taba ya ce masa bawan Allah yanzu kai a wannan yanayin ɗanka ya rasu kana ta shan taba kuma bai kula shi ba sai ce wannan ɗan naka don Allah akwai wani abu da ka sani game da shi da za ka iya ambata mini ya halinsa yake ya kaza ɗinsa yake masa tambayoyi sai ce to shi dai a saninsa dai wannan ɗan nasa shi bai taɓa ganin sa ya yi sallah ba shi ne a lokacin shi wannan bawan Allah sai ce to je ka ka ɗauki ɗanka ka tafi da shi ka je ka sami inda za ka je a masa wanka ni kan ba zan wanke shi ba kuma ai malamai sun ce duk wanda baya sallah ya mutu ya mutu kafir to kaga shi ma wannan yace la ilaha illallah yace ba za ta amfanar da shi ba yanzu don Allah anan yana matukar bukatan taimakon harshensa ko baya bukata to amma a lokacin da yake tsananin bukatan taimakon harcen sai taimake shi ya samu husnul khatima amma harcen ya ke faɗa saboda bai saba ba saboda da sako ya saba yi rayuwa to haka sakon yake mutum cin kaca kamar lokacin da aka kawo mutum hari ne ya tozartar da rundunarsa da muka ambata a baya kuma yanzu yana neman taimako taimakon ba zai samu ba sai a ce shi da yaki wakila li akhar zalik wani an gaya masa haka aka ce kace la ilaha illallah fa qala sai ce ana kafirun bima taqul kuma fa musulmi mai da'ar musulunci sai ce shi kafiri ne ga abin da aka faɗa ya kafirce abin da aka faɗa walam yaqulha bai fadaita ba wa qada haka kuma ya mutu wakila li akhar zalik wani ma an gaya masa qul la ilaha illallah fa qala sai ce kullama aradtu an aqulaha lisani lisani yumsiku anha duk lokacin da nake so na ambace ta kullama aratu an aqulaha duk lokacin da nake so na faɗa lisani yumsiku anha harke na sai nade ya kasa faɗa ibn al-qayyim yace wa akhbarni man habara ba'd ash-shazahin shahadin inda mautihi wani daga cikin wanda ya halarci wasu masu fatauci ya bashi labari lokacin da wani abin nan abin nan wani da ya halarci mutuwar wani bafatake ya ba shi labarin inda mauti yi a lokacin da shi bafataken zai mutu faja'ala ya kudu abin nan ba bafatake ba shazzahin wanda suke masu masu bara mabarata faja'ala ya kudu sai yake cewa lillahi falasun lillahi falasun lillahi hatta kaza ana ce masa qul la ilaha illallah shi kuma yana cewa lillahi falasun lillahi falasun lillahi wato saboda Allah lillahi ya bi ma'ana tasaddaqu lillahi ku yi sadaka saboda Allah tasaddaqu alayya walau bi fulaisin wani gu fulaisin fulaisu tasgir kenan na fulus falasu fulus kudi ba mu saboda Allah a ba mu saboda Allah ana cewa ya ce la'ila illa shi kuma yana ba mu saboda Allah haka ya saba yi ai tasaddaku lillahi abin da ya saba ken da'iman a bakinsa ka sa akwai masu yin azahar uku ma ko biyu ko uku eh za su yi azahar a wajen da ake da wuri dan su yi nemi taimako kuma za su sake tafiya wani waje ma sake yin wata azahar din a can haka dai suke bi kuma kun sun fi zuwa masallatan ahlus sunna dan nan ne ake sadaka ai to abinda mutum ya saba haka zai ta faɗa shi yasa ake so shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu lisanuka rabban bi zikrillahi au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kar ka bar harcanka kullun yana danyance wajen ambaton Allah ka saba da ambaton Allah to sai zaman to ka cika da ambaton Allah insha Allah yace wa akhbarani ba'abu tujjari wani daga cikin yan kasuwa ya bani labari an qarabatin lahu yace wani danginsa ibnu al-qayyim ne yake bada labari ya ce wani ɗan kasuwa ya ba shi labari yana ba shi labarin danginsa annahu tubira mutuwa ta halarto masa wa huwa indahu shi wannan ɗan kasuwan da yake bawa ibn qayyim labari yana wajen ɗan uwan nasa mutuwa ta bujiro wa ɗan uwan wa ja'alu yulqawna ko yulqaw yulqinunahu sai suke lakkana masa la ilaha illallah wa huwa yaqulu shi kuma yana cewa hadhihi alqita'atu rakhisa hadha mushtarin jayyid hadha kaza hatta kaza su suna lakkana masa ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah shi kuma sai yana cewa hadhihi alqita'atu rakhisa wannan yankin yana yayi rangwame hadha mushtarin jayyid kai wannan kasuwar ta yi kyau saboda shi kullun tunaninsa kasuwa a samu abu mai rangwame kuma a sai da shi da daraja kullun shi abin da ya shagaltar da kansa kenan hadhihi alqita'atu rakhisa hadha mushtarun jayyid wannan basgaran ko wannan yankin ka yayi rangwame yayi sauki lalle an bugi hanci za a samu riba ko yana cewa hadha mushtarun jayyid wannan abin sayarwa ne mai kyau a yi cinikin yayi kyau haka za haka ya ta faɗa irin wannan lafazza na kasuwa hatta ƙaba har ya cika da su yana son harcen sai agaza masa harce bai agaza ba saboda ya ɗabi'antu akan wancan kuma dama ba a kiyaye dokokin Allah watakila ana ta riba a cikin kasuwar dama wallahu alam ba dai cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kam shahadan nasu min hadha ibara abin lura nawa mutane suka shaida a cikin irin wannan yanayi kaga mutum ya zo mutuwa ana lakkana masa kalmar shahada amma ba zai iya faɗa ba ko ya mutu a wani irin mummunan yanayi saboda bai ɗabi'antar da kansa wajen biyayya ga Allah a rayuwarsa ba bai faɗa da zuciyarsa bai gyara gabansa ba to don haka su ma sai su haince shi lokacin da yake da buƙatar taimakonsu والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم abin da ya koyi ma ga mutane na yanayin waɗanda mutuwa ta halarto musu shi yafi girma shi yafi girma akan wanda ma suka gani suka hakaito fa idza kana al-abd fi hali huduri dhihnihi wa quwwatihi ibn al-qayyim yace ku duba wannan mulahaza fa idza kana al-abd idan bawa ya kasance fi hali huduri zihnihi wa quwwatihi a lokacin da hankalinsa yake halarce yake tare da shi wa quwwatihi lokacin da ƙarfinsa yake tare da shi wa kamali idrakihi lokacin da yake da cikakken fahimta na abu kad tamakkana minhu shaytan a wannan lokacin kuma shaytan ya zamanto ya samu iko a kansa wasta'amalahu fi ma yuriduhu min ma'asi Allah shedan ya sarrafa shi ta abin da yake so ya aikata na sabon Allah wa kad aghfala qalbahu an dhikrillah kuma ya rafkanar da zuciyarsa daga ambaton Allah shedan ya rafkanar da zuciyar bawan daga ambaton Allah wa attala lisanahu an dhikrihi ya wofantar da harcen bawan daga ambaton Allah wa jawarihahu an da'atihi ya wofantar da gaban bawan daga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala fa kaifa dhannu bihi inda suqudi quwahu to me kake zato abinda shaitan zai masa a lokacin da kuma bashi da ƙarfi an gane wannan bayanin lokacin da bawa yake da ƙarfi lokacin da bawa yake da cikakken hankalinsa lokacin da bawa yake da fahimta yana cikin lafiya amma a wannan lokacin sai shaitan kuma ya mamaye shi ya hana shi ya sarrafa gaban nasu wajen bin Allah ya hana shi ya sarrafa harcensa wajen ambaton Allah to me kake tsammani a lokacin da mutum ya gama rauni ya gama rauni lokacin da mutuwa ta halarto masa kuma a lokacin ne zai samu karfin fada da shaidan in zai fada da shaidan lokacin da yake da dama zai yi amma yanzu damar ta kare masa kuma a yanzu ne mutuwa ta zo masa a lokacin zai faɗa shi ya cika da la ilaha illallah wa kad aghfala qalbahu an dhikrillah wa attala lisanahu an dhikrihi ya rab kanar da zuciyarsa daga ambaton Allah ya wofantar da harshensa daga ambaton Allah wa jawarihu an da'ati ya wofantar da gaban bawan daga biyayya ga Allah fa kaifa zannu bihi inda suquti quwahu to me kake zato abin da shaitan zai masa a lokacin da ƙarfinsa ya riga ya sarai washtigali qalbihi wa nafsihi lokacin zuciyarsa da ransa ma ta shagaltu bima huwa fihi na abin da ya samu kansa a ciki min alamin naza'i na radadin fusgarai ina zai samu ƙarfi kuma a lokacin ya faɗa da shaitan wa jama'a shaitanu lahu kullu quwwatihi wa himmatihi kuma a wannan lokaci ne dan shine wadan karshe shedan ya tattara masa duk karfin da yake da shi duk wani yunkurin da shedan yake da shi ya gade ya ci nasara a lokacin yake yake yake zaburowa da shi wa hashada alaihi bi jami'i ma yaqdiru alaihi ya tattaro masa wato ya tattaro ya hayayyako a kansa bi jami'i ma yaqdiru alaihi da dukkan abin da yake da iko a kansa liyanala minhu fursatahu domin ya samu damarsa akan bawan dan ya halakar da shi fa inna zalika akhirul amal domin yanzu wannan shine aikin karshe da shaytan din zai akan bawa tunda yanzu daga ransa ya fita kuma sai tararsa ta kare a duniya ce dama kaga a lokacin da mutum ya zo mutuwa a lokacin ma shaytan yake tarowa dan ya ga cewa karfa ka kubuta Allah ka kubutar da mu wani daga cikin magabata ya zo rasuwa bawan Allah cikin tabi'ai ko atba'u tabi'in sai shaidan ya matsala masa a siffan mutumin kirki ba mutane a wajen sai ya zo shi haka sai ya zauna kusa da shi sai ke yabonsa yana cewa bawan Allah ka yi hidima a addinin musulunci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza yana ta kirkirga masa abubuwan da ya yi yana cewa kai kan Allah ya taimake ka ka kubuta daga shaidan kan ka tsira ka ci nasara sai buɗe baki ya ce masa hatta al'an har yanzu dai tukunna ban kubuta ba amma ina roƙon Allah ya kubutar da ni kaga Allah ya fahimtar da shi shaitan din ne ai da ma an ce min aljannati wan nas duk wanda ya maka magana shaitanci ko mutum ne ya zama shaitan yanzu daga ya yadda da wannan ya kamba makansa a ƙarshen lamari kuma al'amuransa sun lalace sai ce hatta al'an hatta al'an har yanzu dai amma muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa mu kubuta to a lokacin da mutum yake da ƙarfi yake da dama shedan ya zo shi ya mamaye shi ya hana shi ya sarrafa gabansa wajen bin Allah ya hana shi ya sarrafa harcensa wajen bin Allah ya tankwasa masa zuciyarsa sai abin da shedan ya ga dama yake yi da bin son zuciya kuma yanzu lokacin da ya zo mutuwa ne zai iya faɗa da shedan din a ce masa kulla ila illallah kawai cafke ta ya faɗa ya ce fa inna zalika akhirul amal domin wannan shine karshen aikin da shaytan zai akan sa a lokacin mutuwa fa aqwa ma yakunu alayhi shaytanu zalika alwaqt a lokacin da shaytanin sa zai fi nuna karfi akan sa shine babu kama wannan lokacin wa adhafu ma yakunu huwa shi kuma lokacin da yafi tsananin rauni huwa tilkal hal shine a wannan yanayin da magagin mutuwa ya zo masa a lokacin yafi tsananin rauni faman tura yaslamu ala zalik wa kake ga zai kubuta a wajen sai wanda Allah ya kubutar ko فهناك توچاننك ne يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ai shine Allah yake tabbatar da waɗanda sun kai imani suka yi aiki na ƙwarai bil qawli thabiti su samu tabbataccen furuci fil hayatid dunya dan anan lahira ma sun tsayu a kansa kalmar shahada da azkar da bin Allah da sarrafa gabbai irin yadda Allah yake so sun tabbatu da shi a rayuwar tasu wa fil akhira kuma idan an zo indal mauti wa fi hayatihim al barzakhiyya kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara da rayuwarsu ta barzakh idan suka shiga fil akhira anan ba ana nufin a ranar lahira bane Abdullahi dan Abbas ya ce lokacin mutuwa ne da lokacin tambayar da mala'iku za su yi mutum idan mutum ya tsayu da imani Allah zai tabbatar da shi a rayuwa yana tsaye akan ta kuma idan ya zo mutuwa ma da ma lokacin da za a masa tambaya Allah zai tabbatar da maganarsa ashe na ake cewa Allahumma tabbin inda almas'alati mantikahu Allah ka tabbatar da ya iya ba da furucin da ya dace lokacin da ake masa tambaya a kabari Allah ka tabbatar da mu ma namu furucin Allah ce wa yudhillu Allahu zalimin amma fa Allah yana badda waɗanda suke azzalumai su kan ba sa tabbatuwa akan alqawlu thabit wa yaf'alu Allahu ma yasha saboda Allah yana aikata abin da ya ga dama ba a tuhumar sa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun to amma fa annabi ya ambata mana la manja wa la malja min Allah illa ilayhi la malja wa la manja min Allah illa ilayhi ba a fake ma Allah ba a tsere wa Allah sai idan wajen Allah dan aka koma don haka idan mutum ya nemi mafaka a wajen Allah Allah yana bashi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu mafaka kuma ya samu na yane ta a wajensa. Allah ya tabbatar da furucinmu nan duniya ya tabbatar da furucinmu a lokacin da za mu cika da lokacin da za a mana tambaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. Akwai ‘yan uwa da muka samu labarin wanda Allah ta'ala ya jarrabe su irin ‘yan sace-sacen zamanin nan suka yi musu sata. irin masu satar zamani irin ta yanar gizon nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mai da musu alkhairi Allah ubangiji kuma ya sa a gano waɗanda suka yi su kuma Allah shirye su Allah kiyaye mu yau ne ko albashi na ka yaya shemun ai ka na sha eh me kai ka balle mutum da jarinsa zuwa ce za a taɓa ai akwai zalunci yara kuma suna nan a cikin ɗakuna munafukai sun ƙi su fita su sana'a wai sun zauna su abuna wutar gaggawa suke nema Allah ubangiji shirar da al'ummar mu Allah ka shirar da matasan mu